هو الفرع قد أربى على طيب أصله فمن مثله ما في الأنام كمثله وحسبك بالإسراء أصلا لفضله جلال رآه الله أهلا لحمله فشب على مرقاته يتدرج إليه انتهت في العالمين المفاخر بها قضعت تجري إلينا المواخر وحسبك منه أولا وهو آخر جوانحه بحر من النور زاخر بساحله للقط ضر م... بساحله للقط ضر مدر... مدحرج ألا إن رب العرش شرف أحمدا ووفى به بشرى وأنجز موعدا وأسرى به حالا وشفعه غدا جرت, لي جرت ليلة الإسراء ذكرا مخلدا ومن ومن كرسول الله لله يعرج لأعجز صرف الدهر هد بنائه وأزرى بعرف المسك طيب, طيب سنائه نعم نعم وأزرى بعرف المسك طيب ثنائه ومن ذا يسامي المصطفى في سنائه جميع الورى في الحشر تحت لوائه وعناق وأعناق وأعناقهم طرا إليه تعوج هنيئا لنا منه الشفاعة في غدي ينال رضاها كل عبد كل عبد موحد على خطأ في الذنب أو عن تعمد جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب جاز المبهرج فطوبى له من لم يضق عنه بره نبي على فوق النعائم قدره منير على مثواه في اللهد بدره جديد على كر, الج... كر الجديدين ذكره وهل هو إلا المسك بالشهد يمزج
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna ranar juma'a tara ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatu a cikin littafin ishiriniya kamar yadda aka fi sani shine littafin da ake kira alwasa'ilul mutakabbala ko kuma takhmisul alwasa'ilil mutakabbala wanda wanda abu zaidin abdurrahman alfazazi ya rubuta rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara na da ɗari shida da ashirin da bakwai allah ta'ala ya gafarta masa wannan darasi shine darasi na sha bakwai za mu tashi shafi na 34 bayani akan yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa huwa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama alfaru'u shi ne wanda yake reshe shi an reshe maɗaukaki kad haƙiƙa arba ya tsere ma ko ya daɗa ƙari ala tibi aslihi wato sama ga daɗin asalinsa bai ma'ana sayyunsa wato kama itaciya ce tana da sayyu ƙasa su ake kira asulu asulu shajara sannan kuma tana da rassa sama wanda su ake kira da furu'u shajara to shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine matsayin reshi wanda wannan reshi kadi arba haƙiƙa ya ƙaru haƙiƙa ya ƙaru sama ga ala tibi aslihi akan daɗin asalinsa akan daɗin sayyunsa wato sayyun ma suna da daɗi suna da ƙamshi to amma reshin kuma ya ɗara su ƙamshi ya fi su daɗi wani yana ishara zuwa ga kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam kakannin annabi a dukkaninsu tsalkaka ne saboda ba wanda ya zo a kan mugunyar halla duk a hanya dukkaninsu sun zo ne akan hanya ta aure akan haka allah ta'ala ya ƙaddari zuwansu duniya to kaga wannan abu ne mai kyau to kaga ta fuskar asali asalinsu yana da kyau to sai aka fidda annabi sallallahu alaihi wasallama daga tsatsonsu su kakannin nashi sai aka darajanta shi da abubuwa daban-daban da annabta da risala da makamantansu to kaga su kakannin su ne matsayin sayu su ne matsayin usul na kama a ce a kamanta shajara kamar yadda muka ba da misali shi kuma annabi shine matsayin reshi saboda mi an fidda shi ne daga cikin tsatsonsu su ne asulu shi kuma annabi shine far'u to amma kaga ba za ka kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallama wajen daraja da nagarta da wayannan kakannin nasa ba sau da haka yana magana daraja da ɗaukaka dole ne ka yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkanin kakanninsa da iyayensa daraja a duniya to shine abin da yake nufi saɓanin akasi ko kuma abin da yake shine asali asali zaka ga tushen abu ya fi kyau sama gare shi to amana an saba ma abin da an ka al'adanta an saba ma abin da an ka al'adanta yanzu kamar itaciya to duk takamar da rassanta za su yi da wani alfahari to hawaye suna komawa ne zuwa ga sayyun itaciyar shine jigonsu shine tushensu kuma shine asalinsu shine kuma garkuwarsu ta yadda da zaran aka zo aka sare wa'annan sayyun sai ka ga rassan sun lalace sun mutu sun bushe sun samu matsala amma shi annabi ba haka yake ba shi annabi shi ma ke rayar da kakannin nasa wagga falala da Allah ya ba su na za su fito kowane daga tsatson mahaifinsa ta hanyar aure ba ta hanyar zina ko fasikanci ba sun same ta ne a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama saboda ana son a zaɓe shi daga wannan tsatso nasu shi yasa aka tsalkake su aka tsalkake tsatsannin iyayensu to ashe kaga hawwayo falalar tasu tana komawa ne gare shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama to huwal far'u annabi shine reshe madaukaki qadi arba haqiqa ya tsere ko ya karu sama ga ala tibi aslihi akan dadin asalinsa shine kakanninsa da iyayensa to sai ce faman wane ne mithluhu za a ce irin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a duniya wane na za a ce wai shi wani na irin annabi ne eh to shi ne faman misluhu wane ne zai iya siffantuwa da wasu sifofi da za a cewa kai wani ka ai irin annabi ne to sai ya ce mafil anami bai kasance a cikin halittu ba gaba ɗayansu ka mislihi irin annabi sau da haka hadda iyayen nasa to ba za a kwatanta su da annabi ba annabi yana sama da su ya fi su daraja ya fi su falala sai ya ce wa hasbuka ya ishe ka ya ishe ka bil aslan wato ya ishe ka ya zamo aslan tushe bil isra'i da tafiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare daga nan ka'aba zuwa baitul maqdis to wannan ya ishe ka li fadli game da bayanin falalarsa wato wa hasbuka li fadlihi bil isra'i aslan ya ishe ka li fadlihi ga tabbatar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil isra'i dangane da tafiyar da aka yi da shi asalan ta fuskar asali domin shi aka yi tafiya da shi ba iyayen nasa ba to kaga anan shine asali ta fuskar falala shine asali ta fuskar daraja sai ce jalalun Allah maɗauk eh, sai ce jalalun a wannan khabarun ne jalalun wata irin ɗaukaka ce an ka ware shi da ita wancan isra'in da aka ambata to wata irin falala wata irin ɗaukaka ce babba wanda allahu allah maɗaukakin sarki ra'ahu ya gan shi ahalan wanda ya cancanta da a yi masa wannan ɗaukakawar lihamlihi saboda ya cancanta ga ɗaukar wannan daraja don wani na iya tambaya to me yasa ba a turo kowa ba sai annabi to shine sai ya baka amsa ko kuma me yasa an ka ware annabi da wannan falala to shine ya ce ra'ahu Allah wannan jalaluddin wannan darajar da aka baiwa annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya gan shi ahalan li hamlihi shi ya cancanta ya dauki wannan daraja din ya cancanta ya dauki wannan kima kaga waɗanda ba a aiko ba ba a basu ba don ba su cancanta ba ne fashabba annabi ya girma ko ya tadarraju yana ta hauhawa yana ta hauhawa alamar ƙatihi akan darajojinsa mafiya ɗaukaka hakko yaushe annabi sallallahu alaihi sallama darajarsa to ƙaruwa take yi to shine marqatihi bi fathil mim bi ma'ana ad-daraja yatadarraju ay yataraqqi eh yana hauhawa ala marqatihi ay ala ala ala marqatihi ay ala darajatihi to hakko yaushe annabi sallallahu alaihi wasallama daraja sakaruwa take sannan akan ce mirqatihi ala mirqatihi shine matakala ayyata darraju yana takalawa yana takalawa alamir katihi bi kasril mimi akan matakala shine tsani to sai ce almafakhiru al'amurra na takama al'amurra na girmame-girmame to intahat ilaihi sun tuƙe ne zuwa gare shi fil alamina a cikin halittu gaba ɗaya duk wata sifa ta ɗaukaka ta nuna matsayi ta nuna isa mai kyau to zuwa ga annabi ta ƙari sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kuma almawakhiru jiragen ruwa biha da wa'annan al'amurra na alfahari na takama ƙafa'at sun ka yanke sun ka yanke wato ruwa sun ka yanki ruwan teku tajari kuma tana gudana su waɗannan jiragen ilaina zuwa gare mu ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama darajojinsa to sai kamanta su kamar jiragen ruwa wayanda suka keta teku suka zo suka isko mu mu al'ummarsa sai ya zan wannan daraja wannan takama mu ma ta shafe mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya fifici sauran annabawa da manzanni to haka mu ma al'ummarsa mun ka fifici sauran al'ummomi waɗanda ba mu ba kuma wannan da zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya zaɓe shi bainar rusuli to haka ya zaɓi al'ummarsa bainar umami tsakanin al'ummomi to shine sai kamanta cewa almawakhiw jiragen ruwa to shine yace bai hada wayannan al'amurra na almafakhiru ababen takama qata'at sun ka yanke teku tajiri ilaina kuma suna ta gudu suna ta gudu su jiragen ruwan ilaina zuwa gare mu mu al'ummarsa saboda haka mu ma darajar ta shafe mu wa hasbuka minhu ya ishe ka minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama awwalan zamowarsa na farko a daraja duk duniya ya ce ma waye ya fi kowa daraja lamba farko sai ka ce annabi to ai wannan ya ishe ka banda wannan hawa wani abu kake nema wa huwa akhiru ba'asan amma kuma shine na ƙarshe wajen aikowa da shi Allah ya ruhimi risala annabta jawanihuhu a wazzunsa sallallahu alaihi sallama haƙarƙarinsa to sai ce baharun kamar wani irin teku ne zahiru mai tozo minan nuri na haske yadda kasan teku in ta cika da ruwa za ga tana tana yaggiyar ruwa na na tashi sama tana wani ƙozo kamar za ta yi tumbe zuwa ga wasu to haka a wazun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke abinda ake nufi shine zuciyarsa to sai kaman sai ya amfani da awazunsa yana nufin zuciyarsa ma'ana zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda awazu suka lullube ta suka yi mata sitira to baharun wannan tashbihun ne baligun baharun aika baharin kamar wani irin teku ne zakhirun na atun ne na shi baharun zakhirun mai tozo mai tasowa sama mena nura amma na haske to haka zuciyar annabi sallallahu alaihi sallama saboda Allah ya cika ta da mi da haske to jawanihu din nan asalinsa a wazu to amma ba a wazun shi yake nufi ba abin da yake nufi abin da a wazu suka lullube shi ne zuciya zuciyar annabi ciki take da haske hasken da ya yi yawa sosai kamar hasken zai keta a wazun ya fito waje ya haskake duniya sai ya ce kuma shi wannan tekun durrun sai aka samu wani gol mudaharaju wanda aka turo shi bisahilihi a gabarsa lillakati lillakati sai a ɗaure kafin saboda wazani amma in ba haka ba lillakati zai zamo don allokatsato ake cewa ba a ɗaure kafin lillakati saboda wanda zai cinta ya cinta sau da haka gwal ne wanda teku ko lu'ulu'u ne mai haske teku ba an cecen tana kunzugu ba sai ta turo waɗannan gwalagwalai a gabar tekun saboda in ka zo gabar teku sai ka cinta ka sa cikin jika ka tafiyarka to haka addini annabi sallallahu alaihi sallama yake wannan duk yana kinaya ne akan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye cikin addini annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama tun daga na ilimi da kuma ibadarsa da Allah ya turo shi da ita to haka suke da kasan irin gwalagwallai duk wanda haka shi bai zo gabar tekun nan na musulunci ba tekun yana nufin da shi musulunci gol ɗin kuma abinda musulunci yake ɗauke da shi na al'awamiru hmm? na al'irshadatu na alfaba'ilu to su ne matsayin gwalagwalai wanda ya tsinci wannan gol shine wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ala littambihi ku saurara inna rabbal arshi haƙiƙa mahalicin al'arshi sharrafa ya girmama ya fifita ahmada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya ɗaukaka shi wawafa kuma allah ya cika bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama bushura bushara da aljanna wa'an jaza kuma allah ya zartar da mau'ida alkawali ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya yi alkawali cewa ƙarshen duniya zai turo wani irin annabi zai turo wani irin rasulu ya an faɗa duk a cikin littattafan da suka gabata kuma Allah ya cika don ya turo shi to shine wa an jaza maw'ida ai wa'adan sai aka aka kawo mazarun mimi eh ya zartar da wa'adan alkawali wa asara bihi Allah ya yi tafiyar dare bihi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama halan nan duniya domin ai maka duniya take ko ka'aba ma haka to daga ka'aba aka yi isra'i da shi zuwa baitul maqdis daga nan aka yi mi'raji da shi zuwa sama subhanallazi asara bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وشفعه كما ألا يا بيوى النبي تشيتو يا مارغا يا باشي ne mana rigima kai ke karatu ya ma riga ya bashi shi yasa sai aka kawo fi'ilin madin don mi don a nuna maka ta haƙuƙo waƙo'ihi don a nuna maka abin tabbas ya au to shi yasa aka ce wa shafa'ahu ba a ce wa yi shafa'ahu ba liddalala ala annahu sabitul wuqu'i gadan agobe shi ne ranar tashin kiyama sai ce lailatul isra'i daren nan na isra'i da aka yi tafiya da shi jarar ta riga ta gudana zikiran abin ambato ga mutane muhallada kuma ambato wanda yake dawwamammi ga shi har yanzu ana ambatonta in ana wa'azi ko ana karantarwa ko ana huduba sai kaga an zuwa ambaci bayani cewa lokaci kaza an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama to har duniya ta nade wannan dare ba za a daina ambatonsa ba yana da ambato wanda yake dawwamamme sai ce wa man ka rasulillahi wai wane ne wanda za a ce shi irin manzon Allah ne wanda ya aruju yana da matsayin da shi wannan da za a kwatanta da annabi zai tattakala matakala lillahi ya je shi ma ya yi mai iraji zuwa ga Allah waye to sai ce sai ya ce haddu bina'ihi rugujewar ginin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la'ajaza ya gajiyar da sarfar dahari juyawa zamani bai ma'ana duk yadda zamani ya juya ba zai iya ruguje ginin da manzon Allah ya bawa shi nan saɓanin kai in kai obceya bene ɗari yau da gobe yau da gobe sai an yi mai ya soro shi duk abin da ka shuka shi ma kawai ne ne to yau da gobe yau da gobe wannan shukat sai ta ruguje sai Allah ya kawar da ita amma abin da manzon Allah ya shuka ko ya gina to bai rugujewa shi yasa ake kiran zamani sabo don koyaushe ruguza tsoho yake yi koyaushe tahowa yake yi ya juya ya kawo kaza ya juya kaza ya canza kaza
Ai. kai wuce muna karatu kuna damu mu ku yi gaba sannan ya ce ɗibu fana'ihi ƙamshin yabon annabi sallallahu alaihi wasallama wa azara ya ƙasƙanta bi arfil miski ai arfil miski wannan bi za'ida ce ya ƙasƙanta ƙamshin almiski idan an ka kawo almiski turare aka buɗe shi ga fili aka kawo yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ka rena wannan ƙamshin wa man za wane ne yusami da zai yi ta yi al-mustafa ga annabi sallallahu alaihi sallama fi sana'ihi game da ɗaukakarsa waye zai iya gwada tayin cewa bari ya ɗan gwada ya gani ko shi ma zai samu irin ɗaukakar annabi waye zai yi musawama wa zai gwada wa zai yi tayi ko kai ba za ka samu ba sai ce jami'ul wara dukkanin halittun Allah fil hashiri a ranar tashin alkiyama ta hata liwa'ihi ƙarƙashin tutar manzon Allah suke wa a'anaquhum wuyayuwansu yana nufin kawunansu aka ambaci wuya wani lokaci ana nufin kai gaba ɗaya to wuyayuwansu ko kawunansu ɗurran gaba ɗaya to awwaju ana karkatar da su ne ilaihi zuwa ga manzon Allah mana kowa sallamawa zai yi a wannan lokaci shine lokacin ash-shafa'atul uzma annabawa gaba ɗayansu sallamawa za su yi haka mabiyansu ba wanda ke iya cewa komai ba wanda ke iya neman alfarma wurin ubangiji sai annabi sallallahu alaihi sallama saboda haka kowa zai juyo da kai ne ya ga mina na annabi zai yi saboda bala'i ya kai bala'i sai annabi bayan ya yi sujuda ƙarƙashin al'arshi ya yabi Allah da wasu kalmomi wanda shi ma a lokacin an kai mai ilhaminsu sai Allah ya ce ta da kanka me kake bukata roƙi abin da kake bukata a baka sai ce ya Allah a yi alfasulu bainal anam a yi hisabi tsakanin halittu kowa ya san matsayinsa wannan shine abin da nake bukata sai Allah ya ce to an yi maka to wannan shafa'a manzon Allah shi kadai ikhtassa biha eh hani allana murna dadi ya tabbata gare mu ko ash-shafa'atu samun ceto minhu daga manzon Allah fi gadi a gobe ranar tashin kiyama to murna ta tabbata gare mu a ce za mu samu ceton manzon Allah kai muna murna da wannan sai ya ce kullu abdin dukkanin wani bawa muwahidi mai ta Allah da ibada ya nalo ridaha zai samu yardat wannan shafa'a din to wannan yana da muhimmanci sosai sharaɗin samun ceton annabi shine ka zan kana da tauhidi annabi baya ceton waɗanda sun ka mutu akan shirka shine abinda alfazazi cikin ishiriniya ne yake gaya mana kullu abdin duk wani bawa muwahidi ka gani muwahidi kaga yayi kaidi yace mai ta Allah da ibada kenan kharija bihi mushrikun kafiri ya fita wa munafiqun shi ma ya fita wa kafirun shi ma ya fita sai ce ya nalo ridaha shi ke samun yarda wannan shafa'a ta manzon Allah sai ce ala khata'in ko da ko bisa kuskure ne da shi bawan ya mutu akai fi zambi a cikin zunubi aw an ta'ammudi ko kuma a da gangan yayi zunubin in dai zunubin nan ba kafirci bane ba shirka bane to manzon Allah zai cece shi domin ai musulmi ne da gangan yayi zunubin ko da kuskure ya tuba ko bai tuba ba in dai akwai imani in dai yi wahidun laha fi duniya to ranar tashin kiyama zai sami ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya ce sai ce jara'iruna jam'u jarira jara'iruna manya-manyan laifukanmu shi ne jara'iru a nan saboda hurumin Allah ne an kake ta tumha ana goge su bi jahin Mu- muhammadin saboda darajar manzon Allah ta fuskar shafa'ar da zai yi. sai a goge mana a yahe mana sai a kai mu aljanna a yoshe ba nan duniya ya ka magana ba sai ce iza lokacin da shufi almahabubu aka ba almahabubu manzon Allah abin so shufi aka ba shi cetonmu to a wannan lokaci jara'iruna tumha to a wannan lokaci sai a goge muna mu manya saboda duk wanda har gani wuta jahannama laifi yayi ashe in an ka fito da shi daga wutan na aka kai shi aljanna kaga an yi mi an goge wancan mi laifi to sai ce amma wannan yana faruwa ne idza lokacin da almahabubu annabi sallallahu alaihi sallama abin su wurin Allah da wurin halittu gaba daya shufi'a aka bashi damar yayi ceto ga masu imani to a wannan lokaci almubahariju mabarnaci jaza zai tsallake ma bala'i eh zai samu kubuta ko ko kuma zai tsallake sirat ai jaza sirata zai tsallake zai samu tsallake sirati gada wadda an ka shimfiɗa saman jahannama fatuba aljanna ta tabbata ismun ne min asma'il janna ko kuma fatuba ko ma'ana hali da yanayi kyakkyawa ya tabbata lana eh, lahu ga shi gare shi shi wane ne man wannan da lam yadik birruhu alkhairin manzon Allah lam yadik anhu bai yi kunci daga barinsa ba ma'ana duk wanda alkhairin manzon Allah bai tsallake shi ba to wannan fatsu ba lahu murna ta tabbata gare shi aljanna ta tabbata gare shi hali kyakkyawa ya tabbata gare shi wakila ismu shajaratin fil janna wasu malamai sun ce tsuba wata itaciya ce a cikin aljanna to ala kulli halin fassara shi da aljanna yafi eh aljanna ta tabbata lahu gare shi man wannan da birruhu alkhairin annabi tun daga addinin da ya zo da shi lam ya duk bai yi kunci anhu daga barinsa ba bai ma'ana ya same shi nabiyun shi manzon Allah wani irin annabi ne na kira azim ala wanda ya ɗaukadaruhu darajarsa ala ta ɗaukaka fauƙan na'a'imi saman taurarun nan guda takwas akwai tauraru guda takwas an ce duk cikin tauraru sun fi kowane tauraro zama nesa su ne anna'aimu bil'aini sun mal'alif sun malhamza anna'aimu to manzon Allah sallallahu alaihi sallama kadaru darajar sa'ala ta kere ta tsere ma ta ɗaukaka fauka anna'aimi sama ga tauraron nan guda takwas munirun badaruhu ko fuskar annabi sallallahu alaihi sallama ita ce badaru a nan eh sai ya yi isti'ara ya aro sunan wata sai yana nufin fuskar annabi saboda almusharaka tsakaninsu na haske to sai ce badaruhu kaga fuskar annabi sallallahu alaihi sallama munirun mai haskakawa ce ala akan matsuwahu matsayinsa fil lahadi a cikin kabari bi ma'ana fuskar annabi kaɗai za ta haskake kabarinsa kabarin annabi babu duhu ciki Mm, babu duhu saboda mi badaruhu watansa ma'ana fuskar samunirun mai haskakewa ne alama sawahu akan makomarsa fil lahadi a cikin kabari sai ce zikiruhu ga ya can ƙarshe zikiruhu ambaton manzon Allah sallallahu alaihi sallama jadidun za ka ga koyaushe sabo ne koyaushe sai ka ga kamar yanzu an ka samu me sunan annabi sallallahu alaihi sallama a wurin mutane duk da kuma gashi ya daɗe da barin duniya to ambaton manzon Allah jadidun sabo ne mai sabontuwa ne ala bisa ga karril jadidai ne jujjuyawar dare da yini su ne aljadidai ne don su a zamani ko dai ka ga dare ko ka ga yini babu na uku to su laraba ke kira aljadidai ne saboda kullum sai dare ya zo kullum sai yini ya zo sababbi kenan to bisa ga jujjuyawarsu ko ala karril jalidai ne akan jujjuyawar wayannan sababbin abubuwa guda biyu dare da yini sai ya ce wahal yalla shin huwa shi wannan ambaton na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa face almisku turaren almiski ne yumzaju aka cuɗanya shi bishahadi da farar zuma wato farar zuma an ka samu an ka cuɗanya ta da turaren miski sai aka haɗa su da ambaton annabi shi yasa duk sanda aka ambaci annabi to sai kaga ƙamshi na tashi sai kaga bari ciki na bayyana a wurin waɗanda sun kai imani da shi to wannan shine Allahu ta'ala alam nan za mu kwana sai wani sati sai mu tashi a shafi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh